الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamin tajwid wallafar babban malami a sheikh muhammadu mahmud al-mashhuru bi abirima Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu a cikin shinhudar da malam ya mana a wannan littafi wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon muqaddima ko yawwara qala al-musannif rahimahullahu ta'ala as-su'al ma haqiqatu at-tajwidi lughatan wasdilahan malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce sual tambaya tambaya ta farko a wannan littafi ce ma haƙiƙatun tajwidi menene haƙiƙanin tajwidi me ake nufi da at-tajwid lughatan a wajen yare na larabci idan larabawa suna hira sai kaji ana zancen tajwidi hal hada jayyid aga jayyid shi ba da nau'i da min tajwid jawiduhu fulanun jawwada kaza idan ka ji larabawa a hirarsu suna zancen tajwidi me ake nufi da at-tajwid a yare na larabci sannan kuma me ake nufi da at-tajwid a wajen malaman qira'at me ake nufi da tajwidi a wajen malaman tajwidi a wajen al-qurra'u al-jawab amsa at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid wato abinda ake nufi da tajwidi a larabce shine al-ityanu bil jayyidi zawwa da kyakkyawan abu ka zo da abu wanda yake mai kyau sali idan mutum ya ce maka billahi alayka jawwid hadha al-amal dan Allah ka kyautata wannan aiki ana jawwid hadal amal shine hassin hadal amal ka kyautata wannan aiki ka yi shi da kyau yanda kowa ya gani zai yaba amma in ya zaman to mutum yana fata-fata kaga in sallah ce sai ka ce mai jawwid salataka ma'ana ahsin salataka idan kasuwanci ne ka ce wa mutum jawwid tijarataka wato ka kyautata kasuwancin nan naka ka yi shi da tsafta kare zamanto a ciki kayi algushu kayi riba kayi handuma kayi babakere kayi bankada kayi tankada ka yi shi da kyau ya zamanto kasuwanci ne wanda yake fir wanda Allah ta'ala ya halitta shi saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ayyuhan nasu ittaqullaha wa ajmilu fi talab khudhu ma halla wa da'u ma haruma mun gane da kyau wannan shine a at-tajwid a larabci tajwidi shine kyautata abu idan aka ce kai tajwidi to ana nufin kai karatun iya kyautata alqur'ani saboda tajwidi ilimi ne wanda yake da cin yake cin gashin kanshi ba lalle bane idan kai karatun alqur'ani kuma ya zama to ka iya tajwidi ba lalle bane idan ka iya tajwidi kuma ce ka haddace alqur'ani ba mutalazimai ba ne lalle ka iya tajwidi amma kuma izu ɗin kaɗa ka yi karatun alkur'ani ka haddace alkur'ani amma kuma ba ka da tajwidi a baki mun gane da kyau ko kuma ka yi ilimin tajwidi amma kuma ba ka da shi a aikace da wannan za a iya samun shi wasu ɗilahan ilmin yu'rafu bihi ya ba'u kulli harfin haƙahu wa mustahaƙahu min sifat والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما yace wasdilahan abinda ake nufi da at-tajwid a wajen malaman tajwidi a wajen qurra'u idan suka ce at-tajwid ilmun wato wani ilimi ne wanda yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haddahu wanda ake ganewa da wannan ilimi ake sanin baiwa kowane harafi haɗahu haƙƙinsa akwai haƙƙul harfi haƙƙin harafi wanda dole ne ka kula da haƙƙin wannan na harafi wa musta haƙƙahu da kuma abin da ya cancanci a bashi akwai haƙƙi nashi da kuma abin da ya cancanci ka bashi haƙƙi nashi idan ka danne mishi shi to akwai lokacin da idan kana karatu zai zama to wannan khada'un jalli ne khada ne wanda yake na bayyane a fili karar duk wani wanda ya danyi karatu zai gano cewa wannan kai kuskure anan mustahaqqul harfi kwa shine sai mutun ya zulfa ya zulfafa yayi karatun tajwidi ya san haqqul harfi da mustahaqqahu zai ce kai wannan tawun din taka bata yi ba ta dinnan taka akwai tana buƙatar a ce ka dan siranta ta kadan saboda ba ta daga cikin huruful isti'la to shi kuma duk huruful istifal yana buƙatar kasiran tashi mun gane da kyau ko ka ce zalun dinnan naka ka kumbura ta da yawa ba buƙatar a ce ka kumbura ta sawun dinnan taka ba ta fita da kyau ba tana daga cikin huruful hams a ce kaza dinnan to wannan shine wato mustahaqul harfi shine wajen kumburawa ko girmamawa ko sirantawa ko kaleletawa amma haƙula harfi shine wajen abin da ya shafi mafitarsa ga wannan dole yanzu in ka zo ka kana magana ka ce fala a gani za a ce a larabci babu fala da wannan fala ta mai kace dufi kenan fala ta hura ko ta mai kace a fala fala hukusi mu nake son ce a ce ba haka za ka faɗa ba ga da ke saboda fala wadda ta mu ce ta hausa za ka ce fala muna da kyau saboda fa'un tana da kwai mafita huruful ƙura'an dukkaninsu akwai mafitarsu don haka ka zo ka ce fala ko ka ce wato ƙala kasa ufiya ƙala kasa ufiya hawala tu kallimun wani za a ga shi wajen ainun sai ya sa alhamza wajen hamzun sai ya sa ainun iyaka na abudu wa iyaka sai gani gaba ki ɗaya rikita abu ba za su ba da ma'anar da kai kake tunanin cewa za su bada ba mun gane da kyau kuma yana ta tafiya akan haka nan to sai da to wannan haƙi ne na harafi ka ɗora shi a mafitar shi sannan kuma sifat nashi wanda suke yake buƙatar su ka bashi su irin in harafi ne wanda yake na misali mu ɗauki harafi guda ɗaya mu buga misali da shi yanzu mu ɗauki alhamza an gane da kyau alhamza tana daga cikin huruful jihar tana daga cikin huruful shidda tana daga cikin huruful istifal tana daga cikin huruful infitah tana daga cikin hurufu al-ismat guda biyar kenan ko to waɗannan dukkaninsu sifarta ne tana da kai sifa har guda biyar to ka kula da su lokacin da zaka faɗe ta kada ka gangarar da ita zuwa ga wata sifa wanda bata dace da abata ba ga irin saha'un kowane harafi idan ka ɗauka Allah akalli ne ya zamanto yana da sifa guda biyar akwai wanda yake da sifa bakwai akwai wanda yake da sifa shida Allah akalli shine harafi ya zamanto yana da kai sifa guda biyar mun gane da kyau shine wa mustahaqqahu da abin da ya cancanci a bashi minas sifati na siffofi wannan bangaren abin da ya shafi haƙul harfi kenan sifat sifatul huruf to ka kula da su da kyau walmudud da kuma jayayyika guraren da ake ja ka san wannan gurin jan shi ake wannan gurin ba a jan shi akwai maddul jaiz almunfasil akwai maddul wajib almuttasil akwai maddul lazim akwai maddul dabi'i akwai maddul aridul sukun dinka kula yanzu misali mutumin da yake karatun fatiha ka koya mishi alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من gane ko shi kenan ka koya mutum karatun fatiha a haka yanzu da ya tashi zai maka yana so ya yi gwaninta shi mun gane aidin kaja alamin rahim din da sauransu sai yake so kuma ya sadar da aya ta ɗaya da ta biyu kaga lokacin da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ka ce da da da da ba haka na karantar da kai ba ce to malam menene akai ba da kace alamin da kaja ta yi yawa ce ai malam kun ja ta kuma na lissafa sai da kuka yi wajen ja shida kuma nema yanzu ja shida ne haika ce to ai ni tsaya ne to wannan madul adudun sukuni ce in za ka tsaya ne za ka yi ta haka amma in dai za ka wuce ba za ka yi ta ba ka ta yawa wannan ta yi oba wannan sai ka ce alaminar rahmanin rahim mun gane da kyau wannan misali ne na buga kaga ashe akwai gurin da in za ka tsaya a kan shi za ka ja shi amma in ba za ka tsaya a kan shi ba ba za ka ja shi ba to kuma ita kuma kira alhamza sai ya zama to ita kuma tana da kishiyar haka akwai gurin da in za ka tsaya a kan shi ba za ka ja shi ba in za ka huce shi ne za ka ja shi wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima shi'a gane da kyau za ka tsaya haka nan inda za ka tsaya kan shi haka za ka faɗa ba za ka ce ba she ka tafi to amma lokacin da za ka yi wasu wala yi na bishayi in ilmihi illa bi ma وسع كرسيه السماوات والأرض dai ka tsaya kan wani ardu kenan an gane tana da wahala ita ma gaskiya to lokacin da guri yake buƙatar ka jashi to sai ka ga jan da ya kamata ka mishi kare ya zaman to jan kuma ka huce gona da iri ana bi min gida da sitti harkatin in ka zaji kai kuma ka yi bi min gida da ashiri harkatin kai harka goma wana bi miqdari sita harkatin kai bi miqdari thalathi harkatin kaga ya zama to an takuna wasadiyan kalka huce gona da iri ko wata madda in aka ce ana janta guda biyu ko guda hudu ko guda shida to kai kokari in ka zaba daya in guda biyu ka dauka to ka tafi da ita kada ya zama to wata kamata biyu wata kamata hudu wata kamata shida in ka kai kuskure wallafzu fi nadhirihi kamithlihi wa ghairi zalika da wani wannan ka tarqiqi wa tafkhim to shi kuma wajen abin da ya shafi at-tarqiq sirantawa wannan shi kuma mustahaqul harfi ne ka siranta shi yanzu misali ra'un ra'un tana da kai sifa ta tarqiqi tana da kai sifa ta tafkhim yanda ka dauko ta ne yanda ta zo ta ne a tsarin da ta zo ta ita shi zaka kalla akwai lokacin da take zamantowa muraddaka akwai lokacin da take zamantowa wato mufakhama lokacin da ta zamanto muraddaka irin misali inda riwayan warshi ne tana da yawa a riwayan warshi saboda a riwayan warshi radin muraddaka din tana da yawa wani lokacin za a gaba ma wani dalili irin su inna hatarmi bi shararin kalqasr إنها ترمي بشدد كالقصر an gane ko kuma yanzu muka dauka radai duk wanda take mai wasali kasa ce wannan murakkaka ce to akwai kuma wanda take da kai jawazul wajhain wanda ya halatta kai mata tarbiqi ya halatta kai mata tafsir ya halatta kasiran ta ya halatta ka kabula rata فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم كذا فرق ذاك إيه فخما ذاك فرق فرق ذاك يتمد فرق فرق كالطول العظيم فانفلق فكان كل فرق كالضود العظيم آه التفخيم shine kabrarawa to lamun shi ma zaka iya mai tarkiki irin su huruful istifal duka zaka musu tarkiki ne yanzu misali ka bulasar ka ka ba zaka ce konan nasu ba kana konan nasu zace kai mai kwanan nasu kwana ne kake ji ko gobe ne saboda kafu ne daga cikin huruful istifal kawai ya zama to asirance kar ka girmama shi kar ka fahama shi kai eh ka girmama shi amma kuma kada ka fahama shi kanan nasu kanan nasu kar ka ce kwanan nasu ummatan waye da ana kana kwanan nasu za ce kwanan wani da kake tafiya mun gane da kyau كم تركوا من جنات وعيون يولا والتفخيم سيكما تفخيمي تفخيمي شيني قبل رأب ya zamanto abin ya zamanto mufakham kenan ka dan girmama shi ka dan tufayatar da shi da wato kabri kaga irin su lamu lamu ne yana dauke da sifa ta yana kana mai tarkiki sannan kuma zaka mai tagalibi akwai gurin da zaka mai tarkiki yanzu misali min dunillahi min dunillahi min dunillahi Allah zaka faɗa ka zaka ce ku yawwa to amma lokacin da zaka ce وما تشاءون إلا أن يشاء الله ذاك جنان lamun ɗin ka yi mai tagalizi can kuma ka mai tarkiki saboda harafin da yake kafin lamun ɗin ya zamanto makasuri a can a nan kuma ya zamanto maftushi mun gane da kyau yawwa wana hawihi ma da makamantansu السؤال tambaya ta biyu ma ghayatu ilmi tajwid wato menene gayar ilimin tajwidi menene ake so a cimma guri lokacin da mai karatun tajwidi yake zuwa karatun tajwidi idan har wani ya tambaye ka ka fita zaka tafi gida wani ya ganka da littafin hidayatul mustafi to wane wannan jin ku menene kamar da hoton yara da sauransu ka ce ai ilimin tajwidi ne muke koyo eh tajwidi ka shi yanzu ilimin tajwidi za ka jara alwalarka ne ko za ka jara sallah kere yanzu mai nane kake so ka cimma guri wajen karatun naka wannan na tajwidi inda yanzu mutumin da ya gan shi da akhdari ba sai ka mai tambaya ba so yake iya alwala ya iya tsarki ya iya sallah idan ka ga mutum da umratul ahkam shi ma haka na so yake iya alwala ya iya tsarki ya iya sallah yanda ma'aiki ya karantar da ita to shi kuma yanzu da ya ganka da hidayatul mustafid ya leƙa leƙa bai gaba an ce fasulun fi ɗaharati ya gaba an ce fasulun fi salati kawai in ya leƙa leƙa kawai sai ya ta ganin waɗansu misalai ayoyi na ƙur'ani to shi ne ce wannan ne ne abin da ake cin maguri wajen karatun shi yanzu kai mai hadafinka wajen karatun shi to shi ne amsar da za ka ba da aka maka tambaya غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية وتغايته مقرسة عند أكسو أتم قولي شين بلوغ النهاية كي وقوقوا في إتقان لفظ القرآن تكين كوتة فدر لفظين القرآن من جرمه alama tulqiya min al-hadratin nabawiyya daidai da yanda aka ciro shi daga hadara ta annabta al-afsahiyya hadara ta annabta wanda take mafi fasaha akan dukkan wani mai fasaha wannan shine abin da bawa yake so ya cimma guri lokacin da kake karatun tajwidi shine kai kokarin kyautata fadar haruffa na alqur'ani kamar yanda aka koyo shi daga bakin ma'aiki kamar yadda aka koyo shi daga bakin ma'aiki yadda ma'aiki ya karantar da sahabbai ga yadda sahabbai suke fitar da dadun yadda suke fitar da ba'un suke fitar da fa'un suke fitar da zalun suke fitar da zayun sa'un sinun shinun duka ka kula da kyau saboda an jero shi ne ɗaya bayan ɗaya daki daki sahabbai sun karantar da tabi'ai tabi'ai sun karantar da almajiransu almajiransu sun karantar da almajiransu hal abin ya iso zuwa gare mu da haka ilimin tajwidi ba ilimi ba ne wanda za ka ɗauka ka shiga ɗaki da ya kai sai littafi ka koya dole sai ka je wajen malami saboda akwai irin maguraren da dole ne ma sai an yi a gabanka ko a salula ba za ka iya gane ba irin su raum da ishimam ba za ka iya gane su ba a salula an gane da kyau yawwara wakila waɗansu daga cikin malamai suka ce rayatuhu wato makurarsa abinda ake so a cimma guri ga mai karatun tajwidi shine saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala mutum ya kiyaye harshen shi game da yin kuskure wajen karanta littafin Allah maɗaukacin sarki lokacin da za ka karanta littafin Allah idan mutum ya iya karatun tajwidi to shi zai bai wa dama shi zai ba shi dama wannan karatun na tajwidi ya kiyaye harshensa game da karanta alkur'ani akan kuskure sai ya zama to kana karanta alkur'ani yadda ya dace mun gane kenan anan ya kawo maka abin da ake so a cimma guri guda biyu imma dai ya zama to ka iya karanta shi kamar yadda ma'aiki ya karantar da sahabbai imma ka kiyaye ka nesanci kuskure lokacin da kake karanta alkur'ani duk wanda mutum ya ɗauka kuma haka ne mun gane da kyau to wannan shine abin da malam ya faɗa nan sai kuma tambaya ta uku as-su'al tambaya ta uku ma hukumu shari'i fi ilmi tajwid wato menene hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama cikin ilimin tajwidi menene hukuncin Allah akan tajwidi shin wajibi ne ko farilla ne ko sunna ne ko mustahabbi ne ko makaruhi ne ko mubahi ne aljawab amsa التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية malam yace tajwidi babu sabani a wajen malamai cikin cewa haƙiƙa ilimin tajwidi mutum ya je ya koyo ilimin tajwidi ya iya hidayatul mustafidi ya iya tufatul adfal ya iya aljazariya ya iya hidayatul murid da sauran littattafai wanda aka rubuta a bangaren tajwidi wannan koyon shi farilla ne wanda take ta kifaya fardu kifayatin farilla ce wanda take ta kifaya idan waɗansu daga cikin musulmai suka ba da himmasu a wannan bangaren to wajabcin ya sauka akan waɗansu idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqina wannan ita ce farilla kifaya idan shashe daga cikin musulmai suka bada himmarsu a wannan bangaren wannan ya iya hidayatul mustafid zai iya karantar da ita wancan ya iya tufatul atfal zai iya karantar da ita wancan ya iya karanta aljazariya zai iya karantar da ita wancan ya iya hidayatul murid zai iya karantar da ita wancan ya iya shatibiya zai iya karantar da ita wancan taiba wancan durra wancan at-taysir shikenan alhamdulillah Allah bai kallafa mana ba mu duka musulmi kowa sai ya karanta hidayatul mustafid ya iya ta ya iya karantar da ita mun gane da kyau ilimin tajwidi wannan farilla ce wanda take ta kifaya amma wal amalu bihi yin aiki da tajwidi a aikace ya zamanto kana karanta alqur'ani a dinga jin haruffa suna fitowa tak tak yanda ya dace fardu aini wannan farilla ce wanda take ta aini ta dole ala kulli musulmin wa muslimatin akan dukkan musulmi namiji da musulma mace minal mukallafina daga cikin bayi waɗanda suke ababen ɗorawa doka su ne baligai wato da haka wajen abin da ya shafi tajwidi dama ɓangare biyu ne akwai ilimi wanda yake wato a tajwid a ilmance akwai kuma tajwidi a aikace to tajwidi a ilmance wannan farilla ce wanda take ta kifaya shine ka zaunar da malami kamar tambaya ma huwa tajwidu me ake nufi da tajwidi menene tajwidi ya maka sharhi yace at-tajwidu lughatan al-ityan bil jayd wa istilan ilmi yuraf bi kaza kaza kaza kaza kaza wannan farilla ce wanda take ta kifaya idan wancan ya santa wancan ya sani wancan ya sani ba lalle bane ne sai na sani sun sauke mu to amma yanzu lokacin da zan karanta alqur'ani aji alkur'ani ya fito daga bakina a tajwidance wannan farilla ce wanda take ta aini saboda alkur'ani haka Allah ta'ala ya umarni da a karanta shi warattilil qur'ana tartila wato tajwidi shine gishirin karatu idan kana so ka yi karatu ka ji daɗinsa shine ka sa tajwidi mun gane da kyau yawwa wannan shine bambanci akwai bambanci tsakankanin yin sa aikace da kuma koyan shi koyan shi farilla ce ta kifaya dan zaka samu da yawa daga cikin yara wanda suke karatun islamiyya suka tashi musamman a Nigeria za ga cewa mutum ya ma haddace alkur'ani in ya zauna zai ma karatu da tajwidi in dai saboda ka danna mai jani saboda wani kuskure da ya na tajwidi ba za ka iya ba amma yana gama inda za ka tambaye shi kudu kullana hurufal hams wala ba zai iya faɗa ba ya iya shi a aikace saboda dama tun yana yaro da shi ya tashi to amma wajen a koye a ilmance bai san shi ba amma dai ya san yadda ake karanta littafi yake ake karanta wannan gure inda zaka zo ka kana karatu zai ce wannan harafin ba haka ake karanta shi ba amma in zaka dauko mai littafi ka ce nuna mu inda ake karanta shi zai ce a ni ai aikace na iya shi to kuma wajen yi a aikace yafi yi a ilmanci mutum nawa zaka samu wanda ya iya hidayatul mustafid amma kuma bai iya karanta shi a aikace ba qur'ana gane da kyau na'am as-su'al tambaya a faslun sai kuma fasali na biyu na farko kenan faslun rabewa baina ma mawda wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala fi ahkami listi'azati wal basmalati wato cikin hukunce hukunce waɗanda suke da alaka da neman tsari da kuma bismillah wato lokacin da mutum zai fara karatun alkur'ani akwai buƙatar yayi isti'aza akwai kuma buƙatar yi basmala ko to akwai hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da wannan ɓangaren as-su'al tambaya ta hudu malam yace idza'atul qari'u bil isti'azati wal basmalati was sura idan mai karatun alqur'ani ya zo shi da isti'aza ita ce a'udhu billahi wal basmala da kuma bismillah was surati da kuma sura fakan wajahan fiha fuska nawa yake da kai ana an gane da kyau yana da fuska nawa lokacin da mai karatun alkur'ani yazo zai fara an ce bismillah karanta kace ina ne zan karanta aka ce karanta wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum shikenan to ai zaka yi a'udhu da basmala ko to fuska nawa kake da kai ana an gane da kyau tunda da ya farko dai in zaka fara karatu dole sai ka fara da a'udhu da bismillah ko to a fara tun daga nan shine ce huska nawa kace da kai aljawab amsa fiha arba'atu awjuh yana da kai huskoki guda hudu anan wato muna da kai huskoki guda hudu lokacin da zamu fara karatu muna da huskoki guda hudu qad'ul jami'i huska ta farko shine yankewa dukkaninsu ba kada ko qur'ani kai yanke su ba qad'ul jami'i shine kowanne kai shi da lumfashin shi mai cin gashin kansa sali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وعنت الوجوه للحي القيوم gane wannan shine qad'u li jami' kaga lokacin da nayi isti'aza sai da na tsaya nayi linfashi bayan nayi bismillah sai da na tsaya nayi linfashi sannan kuma na karanta wa anatil wujuh lil hayy al qayyum wannan muna da kai wannan fuska lokacin da zaka fara karatun alqur'ani kana da wannan fuska din sai kuma fuska ta biyu wa wasulul basmalati bisurati faqad da kuma sadar da bismillah da farkon sura kadai ko kuma da farkon inda zaka fara karatu kun gane ko da ke dama inda zaka fara karatu inda ba daga farkon sura bane ba wajibi bane sai ka bismillah kun gane zaka iya hazafe ta ma musamman to warshushi kana da damar ko a farkon sura din ne ma ka cire bismillah din أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم gane ku kana da wannan huska din in muka doka kaman madauki inda dai za mu ɗan iya karantawa da wani wa na tilojo ba lalle bane ne ma aka tsatsara nan karanta ta amma dai mu ɗauki can wajen su inna a tsaina ya sha biya mu da juna wannan sama da yawa ɗin nan mu ɗauki su inna a tsaina to kaga yadda kai basmala kai a'udhu kai basmala sai ka karanta inna a tsaina kowanne kai shi da limfashi sai zama to yanzu fuska ta biyu da kai a'udhu da numfashi ɗaya bismillah da kai ta sai ka haɗa ta da farko ina tsaina sai kuma fuska ta uku wa waslu listi'azati bil basmalati faqad da kuma sadar da isti'aza da basmala kadai sai ka tsaya ka taka burki sai kuma ka fara bidayatu sura shi kuma misalin sa shine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر من gane da kyau yawa sai da manto kai isti'aza da basmala da lumfashi ɗaya, sai kuma ka tsaya kai lumfashi sai ya karanta inna a'taina da sabon numfashi wannan ita ce huska ta uku sai huska ta hudu ta ƙarshe shine wa waslul jami'i da sadar da dukkan su baki ɗaya da numfashi guda ɗaya babu laifi idan Allah ta'ala ya baka baiwar wato dogon numfashi sai ya karantawa daga ina a'taina din zuwa minar jannati wan nasi da numfashi ɗaya kawai kai ta ta dagewa kawai kai ta ta bi ake ce wai ai wanda sai kai ta tsallakuwa kawai in ka zo ƙarshen sura maimakon ka tsaya ke numfashi kawai a ji ka huci.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
wannan ita ce siffa ta hudu fuska ta hudu daga cikin huskoki wanda muke da lokacin da za mu fara karatu kana da fuska ta ƙad'ul jami'i akwai waɗansu daga cikin malaman tajwidi suna ce mai ƙad'ul kulli akwai kuma wasu lutsani bi thalith ma ƙad'il awwal kenan shine wasu basmalati bi awwali surati sai kuma huska ta uku wasu awwali bi thani ma alwaqafi alaihi ma wato ka wasu listi'aza bil basmala ma alwaqafi sai kuma huska ta hudu shine wasulul jami'i ko wasulul kulli sadar da su ga baki ɗaya duka ka yi su karabke su a lumfashi guda ɗaya yawwara wannan duka kowanne idan mutum ya halatta ba wanda ya kuskure a ciki mun gane da kyau amma dai fuskar da ta yi shine kowace ka yi ta da lumfashinta ya fi lada saboda na ya ta farko ba yawwara to sai kuma tambaya ta gaba as-su'al tambaya idza atal qari'u bil basmalati bayna surataini fakam wajhan fiha idan mai karatun alqur'ani yazo shi da basmala tsakankanin sura guda biyu ka gama karanta wato suratu al-ma'un zaka shiga suratul kautsar kaga cewa an gama wata sura za a shiga wata saboda nan ma guri ne na gosulu kaga a wajen mutum yana koyon kwad lokacin da mutum zai sha kwana akwai yanayin da ya kamata a ce yayi ko ba kawai za a ce bai je ya sha kwana da ya ga dama a to ka ka gama wata sura zaka shiga wata kaman ka gama wani titi ne zaka shiga wani titi to fuska nawa kake da ana eh na'am aljawab amsa fiha arba'atu awjuhin to anan kana da kai huskoki guda uku salasatu awjuhin ja'izatun huskoki guda uku huskoki guda hudu kake da ana huskoki guda uku dukkaninsu sun halitta wa wahidun ghairu ja'izin wato huska ɗaya amma bai halitta ba kai ta huskoki guda hudu kake da amma huska uku duka sun halitta kai su huska ta hudu bai halitta kai ta ba amma salasatul ja'iza amma huskoki guda uku wanda suka halitta fal'awwalu minaha ɓada'ul kulli fuska ta farko daga cikinsu shine ka yanke dukkansu gabaki ɗaya ka yanke ƙarshen sura da basmala ba ka yi lumfashi bayan ka karanta ƙarshen sura ka yi lumfashi sai ka yi bismillah ka yi lumfashi sai ka karanta farkon sura kuma misali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر wannan ita ce qad'ul kulli ka ce alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ka tsaya ka yi lumfashi ka yi bismillah da lumfashi daban ka karanta farkon suratul kautsari da sabon lumfashi mun gane da kyau na'am sai kuma fuska ta biyu shine wasani waslul basmalati fi awwali sura wato huska ta biyu shine ka sadar da bismillah da farkon sura ta biyu ta gaba kenan to shine misalin sa
alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un bismillahir rahmanir rahim inna أعطيناك الكوثر yawa mun gane wannan ita ce fuska ta biyu sai kuma wasalisu waslul kulli fuska ta uku shine ka sadar da su dukansu ka rabke su a guri ɗaya duka
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
yawa wannan ita ce sifa huska ta uku daga cikin huskoki wanda muke da lokacin da ka zo ka kana karatun alkur'ani ka gama wata sura za ka shiga wata sura da riwayan haus mun gane idan da riwayan warshe mutum yake karatu akwai ƙarin huskoki guda biyu wanda nan ba za mu taɓa su ba sai mu je mu a karatun hidayatul murid insha Allah ta'ala sai ya zama to kan dadin ya kare ana yawa na'am wa amma ghairul jaiz amma huskar da bata halatta ba mutum yayi karatun alqur'ani da ita fahuwa ma idha wusila akhiru surati bil basmala shine lokacin da aka sadar da ƙarshen sura da bismillah wa wuqifa aka taka burki aka tsaya anan wa butdi'a bima ba'daha sai aka fara da farkon sura ta gaba mun gane wannan shine bai halitta ba misali yanzu in ce
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وأنه سكا دم بتهلت بقى يوا سبو da a ciki akwai ɗimotar da mai saurare to baya halatta yin hakan ɗin shi kuma shine ka fara da abin da zai biyo bayan bismillah shine farkon sura to amma inda a ce yanzu lokacin da na karanta ƙarshen aya ɗin na hada da bismillah sai na ji limfashi ya tike ni da na tsaya na yi limfashi sai na kama da bismillah kuma na zartar wannan babu laifi a ciki mun gane da kyau ko الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وانا بابو كسكولي تشكنسا أما يوتشل إتا دليل ديسا تذمونتو كسكولي saboda ka sadar da ƙarshen sura da bismillah ka sadar da bismillah da ƙarshen sura wa wajuhu adami jawazihi fuskar rashin halaccin wannan fuska din shine annahu yuhimu hakika shi mai karatun alqur'anin nan zai rikitar da masu sauraren shi cewa annal basmalata min akhir sura hakika wannan bismillah a ƙarshen surar nan take manna take da ƙarshen sura ya raka to dama a ra'aita ladhi bismillah bi gare ta da farkon da da ƙarshen ta ita kuma ina da ina ina bismillah ta to kaga masu saurare sai su rikici to shi yasa dukkan abin da zaka jefa masu sauraron ka cikin rikici to kai kokari kai ka nesance shi yasa dun gurin da ya zama to kana zaune a gurin da mutane hausu kaɗai suka iya ba su iya warshi ba ba su iya kanun ba ba su iya susi ba su iya duri ba ba su iya shuba ba kuma ya ga cewa dukkaninsu kusan dai gama gari ne ba wanda yake zuwa neman ilimin don za a wannan lokacin ka ce za ka musu karatu da kira a hamza to da allah wani tashi zai shirya ce wallah wayannan mutane da gaba gaba ƙur'anin ma wata kik za ta rika mishi kana karatu baka tsaya baka ce kik raka burki a tsaye kamar motan da yake da alburakan kin shi ya samu matsala kana tafiya ba kai baka tsira shi amma ka ji ya tsira ka sai mutum ya kiyaye dan abin da zai jefa ka cikin matsala ga yan uwanka ka yi kokari ka kiyaye shi riwaya babu laifi ka karanta riwayat to amma lokacin da za ka yi karatu ka kalli suwa za ka musu karatu babu laifi wato kai waɗannan huskokin lokacin da za a karanta su a za ka yi ba kada zaman to an baka karantar da yara ƙanana a aji ka zo ka raka musu waɗannan huskokin guda hudu in ka zo da wannan ka zo da wannan duka ya ka rikita su ɗauki fuska ɗaya ka tafi inda a uzu ka yi a yi limfashi basmala a yi limfashi farkon sura a yi limfashi ya yi alladin imran wa mu'minun ma'una aka tsaya a nan ka yi limfashi in kana so ma ka ɗan ci goro eh inda shayi ka ɗan sha sai ka ce kuma bismillah rahmanir rahim a shiga cikin sura ta gaba dan ya zama to ka tafi a haka dan saboda yara in ka saba musu da haka wata ran za su je su wani guri wani in bai basa ce yayi kuskure eh ayi ta rikici da su tace malamin mu ya koya mana ya ce duk wanda bai baka yayi kuskure kai kuma kai ne ainihin kan kuskure din yawwara kowane ilimi akwai lokacin sa haddithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu wato idan za ku zantar da mutane ku zantar da su gwargwadon hankalinsu ka kallaci hankalin mutane sai ka karantar da su gwargwadon yanayinsu don saboda bai dace ba ka karantar da mutane suna ta annabi waɗansu ce ƙarya ce ba haka ba ne kuma ya tabbata kaga ya karyatar da Allah da manzon shi yawwa mun gane da kyau sai mu kwana nan insha Allah a karatu na gaba waɗannan huskokin da haƙiƙatu tajwidi da ghayatuhu da hukumu shari'i duka za mu yi tambaya a kansu insha Allah abinda muka yi daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu lada a kan shi abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya sanar da mu kusakuran mu saboda a karatuttuka na gaba mu gyara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika